أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 30 da watan zulka'ada shekara ta 1400 zilhijja kai shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 29 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu shine makamata al-Imam Badi'u Zaman al-Hamzani mai rasuwa shekara 400 ba biyu Allah mishi rahama zan mu tashi mukama ta shidda kuma wannan shine darasin mu na shidda al-Imam yake ce ma al-maqamatul asidiyya mukama wadda take ta zaki an nasaba ta zuwa ga asad dan saboda qadiyar zatta wannan ba mu labarin masu neman ilimi a cikin hanyar bulaguran yadda suka gamu da zaki yadda ta kaya haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa kowa ya ba da hankalin shi don saboda tana da sarƙaƙiya kala yake cewa isa bin hisham kana ya buluguni min maqamatil iskandari wa maqalatihi ma yasga ilaihin nafuru wa yantaqidu lahu al-usfuru kana ya kasance ya buluguni labari yana iso mini min maqamatil iskandari daga matsayi na iskandari wa maqalatihi da ma maganganin shi ma ya siga ilaihin nufuru abinda an nufur mai guje ma abubuwa ya siga ilaihi zai karkatar da kunne ya saurare shi al-isga shine ka karkatar da kunnen ka ka saurara ya zo a hadisin muslim a labarin hadisin tashin kiyama yakin an yi busar kaho yake cewa ya siga ilaihi litan mutum zai karkatar da kunnen shi don sauraron wannan ya ce wa yan tafi lahul usfur labaran shi ma'ana don saboda ilimin da Allah ya bashi da matsayin shi da makalat ɗin shi mai guje mishi ma in ya ji sai ya saurare shi wa yantafidu lahu al-usfur wanda al-usfur hatta da tsuntsu yantafidu zai zabura idan ya ji abin da ke tare da shi na ilimi yace wa yurwa lana min shi'rihi ana rawaito mana waƙe-waƙen shi ma yamtajizu bi azza'in nafsu abin da ke cakuda da bangare na ran mutum rikkatan dan saboda tassausawa waƙoƙin shin ana maka sai zuciyarka ta ji wata nutsuwa yace wa yamgudu am auhanil auhamil kahana dukka wa yagmudu yana rumtsa ido dukkatan wajen duka bi da sannu an auhamil kahana gami da kurakure na yan dabo wa ana as'alullaha baka'ahu ni ina ta roƙon Allah ya wanzar da shi wannan malami al-Iskandari hatta urzuqa liqa'ahu ha in Allah arzuta ni daga muwa da shi dan ba garin mu ɗaya ba wa ata'ajjabu kuma ina ta mamaki min qu'udi himmatihi gami da tsayuwar himma shi bi halatihi da halayen nan nashi ma a husni alatihi tare da kyakkyawan kayan aikin shi wa qad daraba dahar shu'unahu haqiqa zamani ya buga shu'unahu jijjuyawar shi bi asdadin da wasu abubuwa da suka taushe duna hukuma bayan shi ma'ana duk da ina kaunar mu gamu da shi yayi tsaware in gamu da shi ha in samu ilimin da ke tare da shi amma wasu lamurra sun taushe ni sun hana ni na zamani wanda ba sun bar ni in tahi wajen shi ba wahalun majarra har kullun haka ake ta tahiya ila an nittafaqat li hajatun bi hims har sai da aka yi dace wata bukata ta same ni zuwa ga garin Homs. Fasha hastu ilaiha alhirs, sai na wasar da alhirs kwaɗai ilaiha zuwa gare ta, a shahaz shi ne wasa wuka, na wasar da kwaɗai na zuwa gare ta. Fi suhu bace a faradin wajen abuta da wasu ɗaiɗaikun mutane, kan jumun laili wanda suna kama da taurarin dare don saboda mutane ɗalibai ne na neman ilimi abokan tahiya ne. A halasin li zuhurul khair masu a halasin masu lazimta ne li zuhurul khayl ga bayan dawakai ko da yaushe suna busa bayan dawakai dan yawo suke wajen neman ilimi a cikin hadisi ya zo cewa kun halisan min a halasi baitik in fitintunu sun zo ka lazimci cikin abun ga gidanka wa akhazna tariqa muka kama hanya da muka samu wannan mutane yace muka kama hanya da su nan tahibu masafatahu muna tawarce wannan tahiya ma'ana ta hiyar duk da tsawonta muna tawartatta mun ci mil guda mun ci mil biyu mun ci mil uku muna ta rage ta hiyar wa nasta'silu sha'afatahu muna ta tumbuke kantar kafa kanta dan saboda tsawon tahiya kawa har kanta take ana cirewa ana yaddawa walam nazan nafri asin matan nijadi bitilkal jiyadi walam nazal mu gushe ba nafri muna heƙewa asin matan nijadi tozo na raƙumma wanda suke zababbu da wakai wanda suke zababbu bitilkal jiyadi a wannan tudu muna ta hawan tudu tudunnai masu yawa hatta sirna kal asi sai da muka kasance kamar yan sanda mun rame mun zama kamar yan sanda karama al'asa babba al'asi ita ce al'isi ita ce tasgirin sanda wa raja'ana muka koma karkisi kamar haka ce kwari wanda yake an heke shi dan saboda wahala yace wa tahalana wadin muna tahiya kawai sai wani kwari ya bayyana mana fi safahi jabarin a saman wani dutse zai ala'in ma'abucin madaci icce ne wanda ke cike da itace na madaci itacen madaci kwa an san su da inuwa yace wa asalin da goruba kal azara kamar yan mata yace yusarrihna dafa'ir suna sakin suna sakin kitsan su ma'ana itatuwan nan yadda suka sako gashin suka sako itatuwan suka sako hamsansu gwanin kyau kamar yadda 'yan mata suke kitso su sako kitsan ya zubo ƙasa ya ce kawai nuni ne kan cewa itatuwan masu kyau ne sun dace a zamana a huta wayin shurnal ga da'ir kuma suna watsa zanko suna sakin zanko bayan wasu sun sako ƙasa wasu kuma sun yi sama wa malatul hajira bina ilaihi barcin rana sai karkata gare mu zuwa ga wannan kwari wa nazalna sai muka zamna a wannan gurin nugawwiru muna ta abin nan muna ta hawa tudu wani guru muna barci muna shiga rami nake so algauru shine rami wani guru muna barci mu kowa shiga rami yayi barci dan kwari ne ga itatuwa ga komi wara badan al-afrasa sai muka darme da wakamu bil amras da igiyoyi igiyar darme dabba ita ce al-amras wa milna ma annu'as muka karkata tare da gengedi kowa yi gengedi dan ya ambaci gajiyar da aka tattaro yace famara ana illa sahilal khayl ba abun da ya tsoratar da mu kawai sai karan da wakai wa nazartu ila farsi sai na duba doki na da naji da wakan din tana ta kuka wa qad arhafa uzanaihi ya daga kunnuwan shi dokin nawa bi ainihi da idanun shi ya juzzu quwal habal yana ta kokarin cire karhin igiyan nan da muka darma mishi bi mashafirhi da labban shi doki ya daga hutsirin shi haka kasancewa da akwai abin da ya gani ya daga kunnuwa irin na jiki yana akwai abin da ya tsinkayo kuma yana ta zabura so yake kama igiyan nan ya cira ta dan akwai abin da ya gano wa akhazat nahawal jibali yace sai ya kama wajen wajen duwatsi kawai yake ta kallon duwatsin nan yace wa dara kullu wahidun minna ila salahi kowa wajen mai zabura da gudu ya tashi zuwa ga makamin shi da tagobin shi yace fa iza safa fi farwatil mauti kawai sai gashi ashe zaki ne cikin alamu na mutuwa gaugawa ta mutuwa zaki ne yunwa hata kusa kashe shi mu kuma ga mu gashi yace fa kada tsala amin gabihi kawai ya fito daga ramin shi ashe kwarin nan da muka hada kwarin zaki ne gidan shi ne a ciki muntafikan fi ihabihi ya kukumbura cikin hwatar shi ayyuma ihabun dubi ga fakar dahura al ihab ita ce hwata kahin a jeme ta yace kashira na in yabihi ya kwaje ba a leban shi wanda ke nuna cewa a shirye yake akan cin mutane yace bi tsarfin da wani idan shi kadmuli a salfan wanda an cika shi da abun al'ajabi idan shi abin mamaki ne wa anfin da hanci kadhu shi anafan wanda an cika shi da ki da girman kai wani kunnan shi da ya daga kunnan shi kunne na girman kai wanda ke nuna cewa zakin nan a cikin halin shiri yake na neman abin da zai ci wa sadr la yabrahu qalbu da zuciya da kirji wanda zuciya bata huta daga nan ba zuciyar shi ta zo kirji ma'ana a cike yake wala yaskunuhu ru'ub wanda tsoro ma ba zai kwantar mishi da wannan zuciya ba dan ya ganku da takubba ko da wasu makamai ko aka ba zai kawo ku ba wa qulna sai muka ce hadabun mulimmin musiba mai girma wa hadisun muhimmun abu hararre wanda yake mai muhimmanci wa tadbadara ilaihi min sar'anur rufuka min sar'anur rufuka wani daga cikin masu gaugawa abukan tahiyan nan tabadara ilaihi ya gaugawa gare shi fatan wani sarmayi wani irin sarmayi wanda ake ji da shi ya zabura kowa ya yi tsaye ana ta jin tsoro ana ta rawa da takobi a hannu ga zaki ya tunkaro ka wani sarmayi ya zabura da takobin shi yan zakin nan ya ce ahadar aljilda ta fi jaldil arabi ya mala'u dalwa ila ya kadil karabi ahadar aljilda yaran nan sarmayin nan ya kasance mai tsanwar fatar jiki ne fi baitul arabi a cikin gida na larabawa ma'ana ba larabe ne ya mala'u dalwa yana cika guga ila ikilil karabi zuwa ga igiya ta abin nan ta bakin ciki ma'ana ya tashi ya zabura dan saboda da ne na asali ya hudda mu daga wannan damu bi qalbin saqahu qadrun da wata zuciya wadda kadara ta kai shi zuwa ga wannan abu wa saifin kulluhu asarun da takobi wanda cike yake da jauhari na cewa ya huto daga babban gida shi da shi suke alama cewa mutum mai kuɗi ne takobin shi ma cike da jauhari ko zinari wa malakatu sarwatul asadi yace tumbe asarwa ita ce tumbe da sun da sun kenan tumbe na zaki malakatu shi ya mallake shi fakhanahu ardu qadamihi kawai sai kafa shi ta ha'ince shi diddigen shi ya zabure je kai ma zakin nan takobi ya buge shi kawai sai ya tuntube ya fadi hatta sakada liyadihi wa famihi sai ya fadi kawai ta bakin shi da hannun shi suna ta murna cewa ga wanda zai warkar da su yana tahiya gudu kawai sai ya faɗi wata jawaza al'asadu masar ahu zakin nan ya wuce ya je zuwa inda yaron nan ya faɗi ila man kana ma'ahu zuwa ga wanda ke tare da shi yana faduwa zakin nan ba shi ya tunkara ba wucewa ya nuho mu bai ne ba wanda ya faɗi nan ba shi yake bukata ba wada alhaina akahu sai dan uwan shi ya kirayi mutuwa dan uwan matashin nan akhal mayyit ma'ana dan uwan matashin nan da ya faɗi sai ya kira mutuwa bi mislima da ahu daidai irin yadda wancan dan uwan ya kira dan uwan shi yana da dan uwa cikin tahiyar yadda dan uwa shi ya zabura ya je ya kai dauki ga zakin nan yayi mazakunta dan uwan shi ma haka yace in mutuwa ce ayi kawai ya huta da gudu ya zinhido yanne zakin nan fasara ilaihi yayi wajen wannan zaki wa aqala ru'ba yadaihi hannun shi ya hankalci tsoro fa akaza ardahu sai ya riki kasash hannun shi kawai ya riki ya riki tsoro yana ta karkarwa haka wafta rashin laisu sai zakin nan ya shinhuda sadara hukiriyin shi walakin ni ra'aituhu bi imamati ramaituhu eh iskandar yace sai dai ni na gehe shi haris bin hisham kai yace sai ni na gehe wannan zakin bi imamati da rawani na wa shagartu famahu na rihe bakin shi hatta hanaktu da mahu sai da na zubdo mishi jini ya nufa mishi ya huddo rawani ya ruwa ma zakin ya rihe shi wa qamal fata fa waja batanahu sai wannan matashi sarman ya tashi ya ji ma zuwa zakin nan zahi a cikin shi ya caka mishi takobi a ciki ni na rike bakin da rawa ni na lullube shi shi kuma ya caka mishi takobi hatta halakal fata min khawfihi sai da shi sarmayin tsoro ya hallaka shi wal asalil waja'atu wal asadul waja'atu fi jawfihi zakin kuma ya mutu dan saboda wannan ciwon da ya mushi kenan ba sarmayi ba ba zaki duka an yi mutuwa kasko shi ya rike an kashe shi kuma tsoro ya kashe shi ya ce wani hadna sai muka zabura fi asirin khaili a cikin san da wakan nan namu fata allafna min hama sabata sai muka nemi abin da ya tabbata neman sabawa da abin da ya tabbata wata rakna ma a falata muka bar abin da muka rasa shi igwan can da ya mutu muka haƙura cewa mun rasa shi wa udna ilar rafiqi luna jahizahu sai kayan kowa bace muka koma zuwa ga abokin tahiyyar mu don mu shirya shi mu shi wankan gawa ya ce falamma hasauna turba foka rafiqina jazi'ina walakin ayyu sa'atu majza'i lokacin da muka zuba ƙasa a bisa kabarin dan uwanmu abokinmu jazi'ina sai muka yi rishin haƙuri kowa yana ta kuka ya ce walakin ayyu sa'atu majza'i sai dai ba lokacin kashin haƙuri wani dan ba komawa zai ya riga ya mutu wa udna ilal falati sai muka koma zuwa ga daji wahabatna ardaha muka fada cikin ƙasa ta dajin wannan wasirna muka yi ta tahiya hatta iza damaratil mazadu har sai da sarka ta ɗan fare salka an cinye abin da ke cikin ta jome ta jeme ta zama ba komi wa nafi da zadu guziri ya ƙare auka da yudrikuhun nafadu ko saura kaɗan ma ya ƙare walam na mulku zahaba ba mallaki ba tahiya wala ruju ko komowa mu yi gaba ba mu kusa ba don mun riga a ɓata wannan abin zakin duk guziri ya ɓace bakan mu yi gaba ko mu yi baya duka dai hallaka ce wa khaifin alqatilaina muka ji tsoron masu hallakawa guda biyu azzama wal ju'i ishruwa da yunwa anna lana farisun kawo muna cikin haka sai ga wani mai mahayin doki ya bayyana mana anna ai zahara fa samarna sama da hu sai muka nuhaci wajen shi wa kasar na kasa da hu muka nuhace shi da samar da kasa da duka ɗaya ne yace wannan ma balagana yayin da muka kai nazala an hurri farsihi ya sabko daga yantaccen dokin shi yankushul ardabi shafatayi shi kuma dokin yana ta yana ta abun nan zana ƙasa bi shafataihi da abun ga shi da leɓen shi kamar doki yana yana ma ƙasa haka da leɓen shi yana abun ga inta wayal qittura ba biyadaihi yana zub da ƙasa da hannuwan shi dokin kafafun gaba na dabba su ake ce ma hannuwa wa amadani yace wa amadani min bainil jama'a sai yan nihe ni daga cikin jama'a kawai mai dokin nan waje na yiyo fa qabbala rikabi sai ya sumbanci abun hawa na wa taharrama bi janabi ya ɓoye kanshi a waje a dabarata wa nazarta sai na duba fa'iza huwa wajahun ya buruku kawai sai na gaga ta huska ce tana ta haske bar al'aridi ba haske na wannan gilgije wanda ya bayyano almutahallil wanda yake mai abin nan haza aridun mumdur na al'ardi shine gilgije almutahallil mai haske wa qawamun mata ma taraka yace wa qawamun da kuma matsaya mata ma tarakal ainu duk inda ido ya ɗaukaka wajen shi fihi a wajen ta sa hala sai ya yi ƙasa don kwarjinin mutanen duk wanda ya haɗa ido haka ya kalle shi sai ya sadda kai wa aridun ƙarhi darra kuma ga damtse wanda ya yi tsanwa wa sharibun ƙar darra kuma ga abin nan gashin baki wanda ya huto ya bayyano wasa'idun da damtse mal'anu wanda yake cike da ƙiba ƙato ne mutunan nan wa ƙadibun rayyanin da kuma gimshiki wanda yake rayyanin wanda an ƙosar da shi da ruwa wa nijarun turkiyin kuma da asali na baturke mutunan baturke ne wa zayyun malakiyin kuma da ado na sarakai wannan mutum da ya nuho ne bi zan mu raba ta nan zan mu takaita ina ga ga lokaci ma yanzu abinda muka faɗa daidai Allah wa muladan shi na kuskure za Allah mana gafara zan mu tashi fa qulna malaka la ubalaka سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله